أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهذري لنا بهذا المهدر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه مع أبوتم فايل شيخ تجاني رضي الله عنه يا جاي منا cewa rabin Ramadana da Ramazanan shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da biyar miladiya 1935 kuma waccan hijiriya 1935 kuma miladiya to Ramadanan wannan shekara to sai himma shehu ta ɗaukako wato nufinsa kuma ya ƙara ƙarfi na cewa fa ya tafi hajji radiyallahu anhu ya gaya mana cewa to niyyarsa ta ƙara ƙarfi na cewa ya tafi hajji ya je ya ba da farilla da take kansa sannan kuma ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine tsari tsani babba ya ce farkon abin da ya fara yi ya nemi izinin mahaifiyarsa saboda tana da rai sannan ya shawarci wato abokai na kusa da masoya sannan ya rubuta wasiyarsa kuma ya kafa shaida a kanta dan tafiya hajji wannan lokacin mutuwa ne dai duk mun yi bayani irin wannan in an tafi ma da yawa sun tafi ma basu dawo ba to ya rubuta wasiyarsa to ya kafa shaida a kai duka kuma ya tanadi guzurin da zai ishe iyalinsa har ya je ya dawo da shi ma guzurin da zai ishe shi shi da waɗanda suka tafi har ya je ya dawo radiyallahu ta'ala anhu to ya tanada sannan ya nemi izinin mutanen ƙasa ya biya hakkin da yake kansa na ƙasarsu haraji da suke ɗora duk mai zuwa hajji wannan lokaci zamanin mulkin mallaka duk dai ya bayar duk dai abin da ake bayarwa ya bayar kan mutum ya ce dan ya kai wani lokaci ba zai dinga ba da abubuwa da yake kansa ba wannan duk ba shine muradin ahlullahi ba a'a su suke ba da nasu masu biya wa ma na wanda yake ƙarƙashinsu duk ga baki ɗaya. To, duk ya ba da wannan haƙi, to shi kenan sai aka shirin tafiya kuma, to ice wa sallaitu raka'atayn sai ne sallah raka'a guda biyu, yawmal khamisi ranar alhamis a tafi'a tara min shawwala watan sallah, an yi sallah da kwana tara, to shehu ya shirin tafiya. da wannan tarihi da na rubuta shi na waƙara'atu na karanta yawa bi tarihi sadruhu da tarihin da ya gabata na shekarun da na faɗa waƙara'atu fil ula na karanta fil raka'atul ula a raka'a ta farko al-fatiha ta fatiha wa qul ya ayyuhal kafiruna wannan sallan matafi kenan ana so matafi in zai yi sallah ya zama ƙarshen abin da zai sallama da iyalinsa in ya fito masallaci ko ko dai falon nasa ma ya salla raka'a biyu ka ji raka'a farko kul ya ayyuhal kafiruna bayan fatiha wa saniyatu raka'a ta biyu kuma al fatiha fatiha wal ikhlas wal ikhlas da kul huwallahu to haka shehu ye wa in waradat ko da dai ya zo riwayatun ruwaya annahuma bil falaki wan nasi akwai ruwaya da ta zo cewa da kula uzurar falaki ne da kula uzurar bin nasi to shehu ya fi gangarar da waccan ruwa ya fi amfani da waccan ruwaya ta cewa kul ya ayyuhal kafirun da da likilas kul huwallahu ahad to wa sallamtu ne sallama wa qara'atu ayatal kursi na karanta ayatal kursi wa surati liila fi quraish da surar liila fi quraish to wayannan dukkanin su tsari ne duk wanda zai yi tafiya ya karanta ayatul kursi to zai je lafiya ya dawo lafiya duk wanda zai fito daga gidansa ne ya karanta ayatul kursi bare ma ya tsora hannunsa a kansa ya karanta ko ya karanta da ilafi din to duk suratul amana dama ake ce mata wa amanahum min khawf sura ama to zai je lafiya ya dawo to shaudi ya hade biyun ma duk gaba ki yawa wa qara'at ayatul kursi wa suratul ilafi quraish wada'autu biddu'a ilwaridi na yi addu'a da addu'ar da ta zo wa huwa ita ce Allahumma bika asta'inu wa alaika atawakkalu Allahumma ya ubangiji bika da kai ne asta'inu nake neman taimako wa alaika abu sagare ka ne atawakkalu nake dogaro Allahumma ya ubangiji zallilli su'ubata amri ka hore mu ka kaskantar mu ma'ana ka hore mu wato wahalharin lamurana tafiya zan yi zan bar gidana zan bar an ce wa in kai tafiya tun daga kofar gidanka ka cire alkabar girma ka ce ka ajiye ta ana ka zama irin kowa ko da ka sa alkabar ko da ka amma ka daukan ka kowa dan zaka je ka haɗu da wanda shi ya gama abokin ya gama wanda zai raina kaza kaza kaza a waye wannan da yazo zai wani shigar ka zai wa ba wani malami yana cikin almajiransa yana cikin garinsu ana tsoronsa kwarai da gaske kowa in ya gan shi sai dai ya faɗi ya gaisuwa ba abu sai rasa yadda zai yi ko irin ma wanda zai ɗan yi ma farin ciki ɗan abin dariya ya ɗan yi mana babu saboda ana ya ce dai to shi dai bari ya ɗan yi fita ya je inda ba a san shi ba ma ko wani ya ba shi dariya Allah ya sa ya ɗan farin ciki ya dawo shikenan ya yi niyya zai tafiya ya fita ya je bayan gari ya cire wannan kaya ya cire ya sa kaya irin na mutane kowa da kowa tafiya ce ta jirgin ruwa ya hau jirgin ruwa ai ku Allah ya tashi da wani lalataccen yaro shi ku ya ce ba abin da yake wa dariya sai gemun mutumin nan ya dinga wa malamin nan ba malami ya da mutane suna cewa haba tsoho irin wannan ka ya ce a ku shi ku shi ni na roki Allah haka ku shi to in ka fita tafiya kakka ce kai wani ne saboda za ka haɗu da ajinabiyar mukaddari wanda bai san ka ba bai san suwaye mutanen ka ba bai jin ma yaran ka kila shi kawai ya ga wani bakware gashi nan baki daje gashi nan ya zo to to yawa to Allah ka hore ka sawwake mun duk abubuwan wahala na lamarina wa sahil ka sauƙaƙe alayya a gare ni mashakata safari wa halhalin tafiyata tsanani tsanani na tafiya warzuquni ka azurta ni min alkhairi hadisi ya zo tafiya rabin azaba ce sai da Aisha ta yi ta'aliki ta ce in ba kaya amma inda kaya ku azaba ce gaba daya in ba ka da kaya ne take rabin azaba amma inda kaya ku azaba ce gaba daya to warzuquni Allah ka azurta ni min alkhairi na daga alkhairi a kasara min ma atlubu mafi yawan abin da nake nema ka bani abin da fiye da abin da nake nema wasrif anni Allah ka kautan mun kulla sharrin dukkan sharri rabbi shrah li sadri Allah ka yalwata kirjina ya zama kirjina lafiyayyen kirji ba fushi ba kaza alheri nake nufi kaza sai tafiya ce daɗi wa yasir liya amri Allah ka sauƙaƙe lamarina hmm? Allahumma ya ubangiji inni astahafizuka ina neman tsarinka ka tsare ni wa astaudiuka nafsi na ba da kaina ajiya gare ka wa dini na ba da addini na ajiya gare ka wa ahli da iyalina wa aqaribi da makusantana wa kullama an'amta alayya da duk abin da kai ni'ima a gare ni wa alayhim kai ni'ima da shi a gare su bihi da shi min akiratun wa duniya lamarin duniya ne ko lamarin lahira ne Allah na ba da ajiya a gare ka an ce duk wanda ya faɗi haka zai ga ajiya Allah kuwa zai je ya dawo lafiya ya abu hazul mu'min wa hazul waqi hazul karim Allah hazul hazul qadim Allah hazul waqi subhanahu ya hafazu ma yuwadda'u sarki ya tabbata ga ubangijin da yake kiyaye abin da aka bashi ajiya wani dan adam ma an bashi ajiya kayansa su lalace amma zai so ajiyar nan ta lalace bare ubangiji subhanahu ya hafazu ma yuwadda wa laysa lil abdi suwahu mudau dan adam ba shi da wani wajen ajiya lafiyayya irin Allah tabaraka wa ta'ala to ba shi ajiya kanka ma gaba daya tabaraka wa ta'ala to na fa hafazna Allah ka kiyaye mu ajma'ina gabaki daya min kulli su'in daga dukkan mummuna ya karimu ya mai karamci haza wannan ba'adal fatiha wa salatul fati duk wannan addu'a fa bayan nayi fatiha da salatul fati lima ugulika yawa ismail azin ismail azin ɗin yan dariga kenan shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce ismal azim da'iman tana daga tana cikin fatiha da salatul fati in dai kai fatiha da salatul fati to duk ismal azim ta faru komai ƙari ne shehu tijani abul abbasi radiyallahu anhu arzahu annabi amin idan ya fito da safe ya zauna a mazauninsa idan wani ya kama addu'a shehu muna buƙatar a yi mana addu'a kaza kaza shehu tijani zai ce fatiha da salatul fati to duk in aka fatiha da salatul fati din nan har dare duk wanda ya zo da bukata shau jani ya ce shiga ta ɗazu shiga ta ɗazu rabbi Allah ta'ala an wannan fatiha da salatu fatin ɗaya tak ta isar wa duk wayansu bukatu gaba ɗaya mu dai tsoro ne da da san duniya da waye dai muke ganin kuma da mi ta bin Allah dai mi ta san su in muna san su sai Allah ya mai da bakinmu irin nasu sai Allah ya mai da zuciyarmu irin tasu sai Allah ya mai da albarkanmu irin tasu ba da aiki ba son su kadai in muka so su da gaskiya muka zama su kuntu sam ahugo wa basarahu wa yadahu wa rijlahu wa kaza Allah ma yayi ma haka ta bare waliyinsa tabaraka wa ta'ala to sai duk zaman mana wannan to da mun ce su fata da salatin fatin nan shikenan muna ganin karamanta ba ma kula ne idan mutum bai baka kuɗi ba ko bai baka wani abu ya ce kai ma addu'a sai ka ga to wannan dai zai bani wahala kaza ka to ba da salatul fati kai kaza wani abun banza kai masa yanzu yanzu sai tafi bukatar ta su tafiya can inda ka je kai ta bugawa din kai ta waye din sai ga ba wani abu to fatiha da salatul fati ismail azin tana cikin ta kwarai da gaske wani hotu sai na zabura min majalisi daga wajen zamana wa kulci na ce Allahumma ilaika tawajjahatu Ubangiji wajenka na nusa, kai wajenka na wafi ka a samtu, kai ne riko da kai. Allahumma ne Allah ka isa mun ma a hammani abin da ya dame ni daga lamurmurana wa malam a hatamma lahu da abin da ban ma kula da shi ba. Hammu da gammu daban, duk bakin ciki bakin ciki ake ce musu ko damuwa damuwa, amma hammu irin damuwar iyali, kana son iyalinka su zama kaza kana so ka samu musu abinci kana so ka yi kaza kana so ko bakin cikin kasuwanci kana so ka ci riba kar kasuwancin ka yi kaza ka irin wayannan damuwa su ake cewa hammu rama ce ganmu kuma bakin cikin na sosai wani bala'i ya taso laysa lahabin dunillahi kashfatu ko mutum ya shiga kurkuku ko ya shiga wata damuwa ko amma wani shari in banda Allah ba wanda zai fitar da shi to yana cikin ganmu fa asaba kun gamman bi gammi to wannan laysa laha min dunillahi Allah ya kiyaye mu da duka to za ka ga akwai wata buƙatar da akwai wani aikin da ka sa a gabanka damuwar ka shi kai dai ya yiwu ya yiwu to ma a hammani kenan akwai abin da to in ya yiwu shi kenan ma bai yiwu dai ni dai na samu kaza ya isa to Allah ka isa min da duk biyun ma in ji shehu wanda na damu da shi din da wanda Allahumma ya ubangiji zawidni Allah kai mun guzirin attaqawa tsoronka wa gafirli ka gafarta min zambi zunubina wa wajihini ka fuskantar da ni khairi ga alheri ka sa duk inda na sa gaba wajen alheri ne aina ma tawajjahatu duk inda na fuskanta wa wada'atu ahli ne ban kwana da iyalina wa aqaribi da makusanta wa jirani da makotana wa sa'altuhum du'a na roke su addu'a na ce to ku min addu'a ku min addu'a shi addu'a ba wai sai babba ne yake ba ko dan karami sai na Umar ya zo ya tambayi manzo Allah zai tafi Umar ya sallama da annabi annabi ya ce kakka manta mu cikin addu'a ka ya dan uwa annabi ya nemi addu'a da sayyidina Umar radiyallahu anhu ko waye zaka bari ga dan uwanka na faila to ai shi kenan ai babban du'a'i kenan wada autu lahum bi qawli ne musu addu'a da fadi na astaudi ukumullah allazi la tadhi'u wada'ihu na ba da ajiyanku ga Allah da ajiya a wajensa ba ta tozarta, waɗa labtul wasiyata, na nemi su min wasiya, na nemi wasiya min na walidi daga ɗan mahaifina, ɗan babana, al'allamatu, malami mai yawan sani, alwaliyu salihi, wali managarci, wa nurul wadihi haske a bayyane, alhaji abubakar, alhaji abubakar na farko. shi wannan shi sirrin bai ana ce ma abubakar na biyu akwai baban shehu husain shi ne abubakar na farko shi dai yana son shehu kwarai da gaske ba zancen ko ya sallama ko bai amma dai yana son shehu kwarai da gaske ya kare wa shehu kwarai da gaske abu ɗalib ne kam ya kare har ya ba da ɗansa gashi shehu husaini a wajen shehu to walisa shine alhaji abubakar ibn sheik alhaji abdullahi dan dan shehu alhaji abdullahi babansu wa min sinwi na nemi addu'a kuma daga tagwaidina al-anwari mai haske wal badari wata cikakke al-muniri mai haske al-azhari mai haske dai mafi yawan haske al-allamati malami mai yawan sani alhaji muhammadu zainaba alhaji muhammadu na zainabu shi ne alhaji muhammadu zainabu sai ya ce wai su kawai mata ma maza ma ana samun sunan mata alhaji zainaba alhaji maryama alhaji aka ce a kai kai kai alhazan ne da yawa to an ce alhaji za a ce to wanne a ce dan wance dan hajiya wance ko to sai ma a dan gaba a ce alhaji zainaba alhaji na zainabu ko alhaji na alhaji maryama alhaji na maryamu haka al'ada su take to alhaji muhammadu zainaba an ce shehun ne kadai a cikin famulans ya fi shi larabci da muhammadu zainaba ba ai a shi da ya ji shehu yana karantarwa ya ce to wai ina yi karatu da shi kenan ya ɗauko muƙamatul hariri ya ce na zo ka fassara shi ya ce ai haddace ta wannan me yadda ita ka samu wannan ya ce a bismillah aka yi ta yi aka yi ta yi ce to na gane wato da babe yake sa ka ɗaki din nan karatu yake dura ma wato karatu yake dura ma Allah ibn Haji Abdullahi dan Alhaji Abdullahi wa rakibtu ala farasin li na hau doki na wa qultu nace bismillah da sunan Allah wa hina stawaitu ala zahari da na daidaita a bayan doki na qultu sai nace subhanallazi sakhara lana haza sarki tabbata ga ubangijin da ya hore mana wannan dokin nan mai ƙarfi Allah ya hore wa ɗan adam shi wa ma kunna lahu muqrinina ba za mu iya shi ba ba dan Allah ya hore mana shi ba wa inna ila rabbina munqalibun kuma mu za mu koma ga ubangijin mu ne alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah sau uku marratin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah mafi girma Allah mafi girma tabaraka wa ta'ala sau uku subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji inni zalamtu nafsi na zalunci kaina fa gafirli ka gafarta mu innahu la yaghfiru dhunuba kadai dai ba mai gafarta zunubi illa anta sai kai allahumma ya ubangiji inna nas'aluka mu muna roƙonka fi safarina haza a tafiyan mu wannan albirra alkhairi duka ko bunka da'atu shi birri alkhairi duka duk wani abu na alkhairi shi birru ne ko binka wa taqwa da tsoronka wa min al'amal da aiki ba tarda mu dinga yin aikin da zaka yi da shi a cikin tafiya idan mutum ya tafiya ya bar waɗanda suka san shi ya bar gidajensu ya bar su zai iya aikata komai to amma ka sa mu dinga abin da zaka yi da shi Allahumma ya ubangiji hawwin alaina safarana haza ka sauƙaƙa mana tafiyar mu wannan waɗuwi an na buɗahu ka naɗe mana nisanta. Allahumma ya Ubangiji, an ta sahibu bil safari, kai ne abokinmu a cikin tafiyar Allah, wal kalifatu bil ahali kuma kai muka bari ne jira a gida. Kai za mu tafi da kai aboki kuma kai muka bari jira a gida. Yawwa, sai na ya ce wala ya jima'u ha gairuka. Ba wanda ya sai haɗa biyun nan sai kai Allah. A tafi da shi kuma a bar shi a gida. wala ya jima'u ha gairuka. Kai muka tafi da kai kuma kai muka bari a gida Ubangiji. yawwa kalimatu fil ahli cikin iyali Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika ina neman tsari da kai min wa asa'i safari daga wahalan tafiya ina neman tsari da kai daga wa asa'i safar wahalan tafiya wa ka'abatil manzari da wato mummunan magana mutum kuma ya dawo a ce kai wani dai daga kan ya sha wuya ai baki kirin ya sha wuya dai wa su'il munqalabi da mummunan makoma fil ahali cikin iyali wal mali da dukiya wali wali iftilafin ruwayati saboda sabanin hadisai da suka zo da wayannan abubuwa akwai wanda kuma ya zo da qultu sai na ce aidan Allahumma anta sahibu fil safari Allah kai ne aboki a tafiya wal kalifatu kai muka bari kuma mai gadin iyali da jiran su fil ahali a cikin iyali wal mali da dukiyarmu Allahumma ya Ubangiji inni a'udhu bika ni ina neman tsari da kai min wa asa'i safari daga wahalar tafiya wa ka'abatil munqalabi da bakin cikin makoma wa min alhauri ba'adal kauri da kar mu ragu bayan mun ƙaru ubangiji bayan mun wato ƙaru kuma a ce kuma an ragu to ka ai haka wa min da'awatul mazlumi Allah ina neman tsari da kai daga addu'a wanda na zalunta to gashi na fito tafiya wajen da ake kama mutum kenan ya ce oh to ya fitar to to Allah al'arama mu mutum ya ji tsoro malam wa min da'awatul mazlumi daga addu'a wanda aka zalunta wa min su'il manzari daga mummunan magana fil ahadi cikin iyali wal mali na dawo na tarar da iyalin na ko ban ji daɗi ba a ce da an sani ba a tafin ba ko su su ganni ce da an sani ba a tafi ba da dukiya wallan ma wasaltu ila al mahaddati yayin da nazo tasha liru kubil baburi dan a hau jirgin ƙasa shi suke cewa baburi kafin a so mace masa kida kida dan a hau jirgin ƙasa ila madinati dakar zuwa dakar amma yanzu kidar ake cewa kan mutum ya ce babur wannan tsohon larabci ne na wancan lokacin kafin larabcin fas kuma ya zo su kuma suka so mace mai kidaru kidaru amma da nan duk babura ake ce musu duk wani inji ma babur babur gashi dai har babur din nan eh babur to su da kowane inji ma babur ake ce masa ila ila mahaddati zuwa tasha lirukubil babur dan hau jirgin kasa ila madinati dakar jirgin ƙasa ya daɗe saboda tura mulkin mallaka suka zo da shi da shi suka dinga kusata komai da shi suka dinga iban makamai da shi suka dinga iban sojoji da shi suka dinga iba komai jirgin ƙasa to yayin da na zo tasha ɗin nan wadda zan hau in tafi Dakar Madina Dakar wajattu hunalika sai na samu a nan wajen fa jolla ashabi tilin sahabaina wa ahbabi da masoyana almuta'alliqin wanda suka rataye bi da ni ja'u dan faila kenan Allahu akbar sun zo litashiyi dan saraka ni sun zo raka ni tasha wa hasala jam'u kasir taro mai yawa ya faru la ya'lamu adadahum ba wanda ya san adadin su illa jami'uhum sai wanda ya hada su Allah kenan fa wada'atuhum ne ban kwana da su wa qultu sai nace la ilaha illallah wa qalu su kuma suka ce muhammadur rasulullah wai hikima wannan ka san la ilaha illallah da muhammadu rasulullah ba a taba haduwa ba to in matafi ya ce la ilaha illallah kuka ce muhammadu rasulullah to har abada sai an haɗu sai an haɗu ko kuma a rubuta la ilaha illallah din muhammadu rasulullah ta daɗe sai a yanka tsakiya kai ka ɗau ɗaya a ciki wani ya ɗau ɗaya na gida to sai an dawo dai an haɗu yauwa wata ma'arifa ce ta ta wayo ita duk haka ake ma'arifofin wayo sun cin gaba ki ɗaya yau tafi ma wace la ilaha illallah da muhammadu rasulullah suka taba haduwa ko ba suka rabu to wai sun haɗin ma wani abu daban wani abu daban su zo su haɗu kenan ko ashe su wani abu ne can daban la ilaha illallah can daban muhammadu rasulullah can daban suka suka haɗu suka haɗu dama ana tare ko da ana tare ya ce an zama ɗaya ma ana taron matun ba shi ba ne ko Allahu akbar nace la ilaha illallah wa qalu su kuma suka ce muhammadur rasulullah ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah ko ba wani abun nufi da gaskiya sai Allah ko ba wani samun mai da gaskiya sai Allah to shi ma muhammadu din ai ma'aikin Allah ne ai dan aike ne na Allah shari'a ko kuma tajalli ne na Allah da shi kenan irsal din tajalli ne na Allah ثلاث مرات وركبت البابور نحو jirgin ƙasa. wa qultu nace bismillah da sunan Allah mujraha wanda shi yake gudanar da ita wa mursaha kuma yake tsayar da ita inna rabbi ubangiji na la gafuru mai gafara ne on gafara ne rahim mai jin kai wa ma qadarullah basu basu san Allah ba hatta qadrihi iya sanin sa lallai bayin nan ba san Allah iya sanin sa kila fasara wa ma qadarullah hatta qadari kenan ko wa ma qadarullah hatta qadari basu girmama Allah ba matuƙa girmama shi to ji wannan fasara guda biyu ta yi iskalu ko ko to haka kadar shi al'aya har zuwa aya to tun da waje biyu ne ko kamar yadda muka akwai ma kadar Allah har kadar shi walar jami'an qabdatuhu kasa ga baki ɗaya tana damƙa hannunsa wasa ma wata sama ma maɗuwiyatun biya mini tana nan naɗa a hannun damansa to me zai wahala kowa da ya san haka Allah yake ai to me zai tsoro asar tana hannunsa saman ma tana nan da a damansa to me ya fita ai kawai a ce la ilaha illallah kawai a tafi ma ga zama Allah kadari menene wala jami'an qadatu madawiyatun bi yamini menene gaba imana amma ya shirku Allahu akbar wala baqani li hadha safari ya abokance ni ga wannan tafiya almaimuni mai albarka a kansu a hababi mafi keɓantuwan masoyana almuridu sadiku muridi mai gaskiya wal muhibbul wamiku masoyi wanda ya zurfafa al'arifin rabbani masani da Allah wal garifu mai kambata mina sirri tijani daga faila shine sirrin shehu tijani mai kambata a cikin sirrin shehu tijani yana kambata a faila alhaja ma'abdu bin sayyid shine alhaja ma'abdu dan asayid shehu ahmad bakar rahimahullah Allah ya ji kan shehu ahmad bakar baban alhaji ma'abdu shine ake cewa wanda ya fara fatahi kila shine farko wanda ya fara shan faila shine farko wanda ya fara azkarut tarbiyyah shi alhaji ma'abdiyan to shi wancan alhaji ma'abdiyan ne sannan shehu ya ce alhaji ma'abdu bai faɗi lakabin nasa ba kila shi ne kila rajma abdu bin sayyid sheikh ahmad bakar rahimahullah wa mahallu walidi da makwafin babana wanda yake mazaunin babana al-allamatu malami mai yawan sani alhaji aminu shakara da alhaji aminu shakara ibn abubakar rahimahullah muhammad al-aminu da alhaji ma'abdu wayannan su suka tafi da shehu su uku kenan suka tafi saboda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce matafiyi guda ɗaya shaytani kenan kai tafiya kai kadai shaytani kenan matafiyi guda biyu ce shaytanu biyu kenan matafiya guda uku ice ulaika rakabun wannan su ne matafiya mutum uku su ne matafiya to in mutum yana da hali ya dinga tafiya da abokan in shi kadai ne shaytani ɗaya kenan in su biyu ne shaytanu biyu kenan in su uku ne ulaika rakabun haji matafiya mala sallallahu alaihi wasallama mutum yana da hali ya dinga tafiya da abokan tafiya inda hali warai kuwa haka haka in mutum annabi sallallahu in mutum uku suka hau dabba daya ko doki ko raƙumi ko babur a yanzu in ba larura mutum uku manzo Allah ya ce to ɗayan su da shaɗan ne Allah alaihi wasallam to shi za shi ya ja guda biyu kaga da shi da na uku kenan ulaika rakabun ba radiyallahu ta'ala an wa sara al-babur jirgin kasa ya tafi bina da mu ila Dakar har muka je Dakar wa nazalna bi muka sauka a Dakar waqta salatul asr lokacin sallar la'asar wa wajadna alhaji Umar Khan muka samu alhaji Umar Khan mijin sai da Maryam almajirin shehu ne babba wa jami'a ahbabina da duk masoyan mu bi Dakar a Dakar fil mahaddati a tasha yarqubuna qudumana suna tsinkayen zuwan mu wa nazalna ma'ahu muka sauka tare da su ila zawiyatihi zuwa zawiyarsa shi Alhaji Umar Khan wa lam nazal inda huwa mu gushe a wajen sauti karamatin a cikin girmamawa wa tiyanatin da kiyayewa hasanatin kyakkyawa ta azimin da girmamawa wa hatiramin da girmamawa wa qiyamin da tsayawa bi kulli ma yufsibu rahatana da duk abin da zai jawo hutunmu wa amnana da amincin mu fi iqamatina zaman mu a wajensa wa safarina da tafiyanmu alhaji umar kan babba ne kwarai da gaske sahabin shehu na farko ya isa dai wannan ya ta shehu babba mai daraja a ce shine mijinta sai da maryam radiyallahu ta'ala anhu yana da hali kuma dan boko ne kwarai da gaske kusan shehu shehu mata binta akwai wanda yake mata binta ma muna kaulaha wata shekara akai wani irin ruwa aka yi wani irin ruwa muka ji gari ana ta ihu ana ta gudu da jazaba da waye muka tambaya wai menene aka ce a'a ruwa ne ya tono wanda yake yi wa shehu tafinta yau shekararsa wajen hudu da mutuwa amma ruwa ya tono shi gashi nan kowa ya gan shi ma ya san shi amma dai kun Allah ba mu je ba dai amma dai gari ya rude an ce har a TV har a komai an sa shi to kaga akwai wani ma mai yi wa shehu tafinta shi shi yake wa shehu tafinta ma shekararsa hudu da mutuwa gashi nan aka yi ruwa ruwa ya tono shi gashi nan lafiya kalau kowa ya gan shi ya san shi har ɗan tv da waye suka suka ɗauka radiyallahu ta'ala an Allah ya samu daga cikin yan faila haba mala adalla imana to to to shi Alhaji Umar kan yana da majzubi ne sosai masoyi ne an ci ko zamanin tsufan shehu ne radiyallahu ta'ala an shehu ya taba kaki ya tofa majina a wani waje a gidansa Alhaji Umar har ya bar shehu ya koma zuwa ga Allah shi kansa Alhaji Umar kantin har ya koma zuwa ga Allah za a yi fenti da komai amma wajen nan ba za a taba ba wannan albarkar gidan ce ba za a taba ba ya yi masa abin shehu ma hidima da yawa Allahu akbar to wata laƙaina muka haɗu da ma'a tare da arbabin daula mutanen ƙasa wa kamo bi sha'anina suka tsaya da sha'aninmu a tamma kiyamin mafi cikar tsayawa fauqal mu'tadi saman yanda ake suka saba yi min qiyamihin na daga tsayawansu fi shu'unil hujjaj cikin lamarin alhazai wa hum mashkuruna kai mun gode musu fi zalika a cikin wannan gayata shukuri matukar godewa mutum ya ma alheri ka gode masa wa fi yawmil arbi'a ranar laraba intisafi shawwal shawwal ya zo tsakiya almuwafiki ita ta daidai da salasi na min dujambar wato talatin ga Disambar kenan almasihi watan masihiya, talatin ga watan masihiya, wato watan arabiya sha biyar, watan Disamba kuma shine na kalanda. Da kallafil bakiratul musammati to nan muka shiga kuma cikin jirgin ruwa wacce ake ce mata suna Canada. Haka suna wannan jirgin ruwa take, wakatar zawali lokacin gushewar rana kamar sha biyu. wa qara'ana hunaka muka karanta al-ayal mutaqaddimata ayoyin nan da suka gabata ani qawlu ta'ala ina nufin fadin sa Allah tabaraka wa ta'ala wa qala rakabu biya bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim da kuma ɗaya ayar wa ma qadarullah haqqa ya haƙi zuwa aya wa wadda'atu nay sallama da najla walidi dan babana din nan khalifata hufina shine khalifansa a cikin mu hakan mu da gaske shine khalifan mu imamana kuma shine limam alhaji ababakar alhaji abubakar na farko sai da kalifan bai iya kalifanci ba ya ki a zauna lafiya sariman radiyallahu anhu shi sariman ya ki a zauna lafiya to ka gani gashi nan shehu ya ba wani shi ya ce wani yake gane amma dai ai akwai kalifa amma mu a wajen mu dai wata atu na jala walidi kalifa kalifata hufina shine kalifan baban mu a cikin mu hakan da gaske imamana jagoranmu alhaji ababakar alhaji abubakar na farko wa bahajata baitina muka yi sallama da farin cikin gidanmu wa zinatahu adan gidanmu wa masarratana farin cikin gidanmu wa masa'ata abdadina bakin cikin makiyanmu su ce akwai wannan a gidanmu al'alam al'ashhara sananne wanda ya fi kowa shuhura alhaji muhammad zainaba alhaji muhammad zainaba allah akwai ya rasu da wuri shi ne ya rasu da wuri akwai mamadin nan mijinta ne bayan rasuwarta shehu ya aure ta kuma aka haifi sai da da su shauran ya'yan akwai yatan yase tana nan wa baqiyatal ikwan da shauran yan uwa wal ahbab da masoya wat talamizati da almajirai wal muridina da muridai wa kulluhum yazrufu jumu'an kowanne daga cikin su yana ta kuka tazribi dumo sahabi da ta wulakanta kukan hadiri ruwan hawayen da hadiri yake zubo da shi limi fara kaci saboda za su rabu da ni to wanda ake shan faila irin wannan kuma ya ce zai tafi wani waje ka aje ba za a dawo ba ka aje ba za a dawo ba fa abkani buka'ur rijali sai kukan mazaje yasa ni nima kuka ni ma kai na kama kuka buka'ur rijali wa an shada minni lisanul hali harshen halina ye mun waka yake cewa falau qabla mabkaha bakaitu sababatan bi suda shafaitun nafsa qabla tanadumi walakin bakat qabli fa hiya jalil buka bukaha fa qultum fa'la lil mutaqaddimin falau qabla ma ina ma nayi kuka kafin ita yarinyar ta kuka da nan ne na biya bukatar zuciyata walakin ba sai dai kuma ta yi kuka kafin ni ne kuka fa hayyaja lil buka bukaha sai kukanta ni ma ya taso da na kukan sai na ce falala dai tana ga wanda suka fara tana ga wanda suka fara ina ma ni na fara dai to mutum ya ta kokari ya dinga fara alheri yau wani sai ya riga ana so ko an riga kan kai amma dai ka ce wal fadlu lil mutaqaddimi falala dai tana ga wanda suka fara Allahu akbar wa ba'da salatu zuhr bayan sallar azhar in taqalatil bakiratu sai jirgin ruwa ta tashi min marsaha daga kosinta makafata tashar jirgin ruwa ita ake cewa kosi daga kosinta duk ko ta wani gari Allahumma kila kosin ma ta shehu radiyallahu ta'ala anhu ai ba ta da nisa da bakin teku ila shi sa aka ila ruwa ya taba zama a nan Allahu alam amma mimmar saha daga kosinta wajen rabbina ta tafi da mu qasidina daral baida mun za mu je mu garin darul baida magarin maroko tun daga nan da kar yanzu da ta tashi za su je ta tsaya a darul baida capital ne a maroko gari ne a maroko bil magaribil a ƙasa da magarib ta can nesa wawara da alayya du'a'u sai wata addu'a ta zo mun walidi ya zo mun wannan ko ba ta ko hadisi ko a wannan walidi ne kuma shi walidi shi ma yana da albarka bai bata nassi to sai walidi kuma ya zo wa huwa gashi Allahumma lakal hamdu ubangiji godiya ta tabbata gare ka zahabtu an jami'i ahibba'i gashi na tafi na bar duk masoyana wa zahabu anni su ma sun tafi sun banni qasidan ilayka wajenka ne nufi Allah wal fadlu wal minnatu laka falala da baiwa duk aka ce ubangiji Allahumma taqabbal minna Allah ka karba daga gare mu innaka anta samiul alim Allah kai ne mai ji kai ne masani wa baqitu ata annasu na wanzu a cikin zamana a jirgin ruwan nan ina ɗaya bai kewa bil mushaf da qur'ani walillahi alhamdu na gode wa Allah dama abokin hiran shehu kenan ko a mota ko a jirgin ruwa ko a jirgin sama abokin hirarsa kenan qur'ani wasirna muka tafi fi lutufin a cikin taushi min Allah daga Allah ma taharraka baburu wato jirgin ruwan nan bai tambal tambal da mu ba wala ma da bai tambal tambal dai yayi ta shawagi da mu ba wala adami mu'alafatil bahari to saboda ba mu saba hawa teku ba saboda ba mu saba hawa teku ba wa qa'adina shibu daukatin ba sai hajijiya ta same mu ba abu kamar jiri ya kama mu duk ba musamman ina muke ba yawmal juma'ati ranar juma'a fara aitu rijalan sai naga wa'insu mazaje hisanan kyawawa hisanan wujuhi masu kyan fuska lam a arin minu ban san kowa a cikin su ba illa shekar tijani raza sai shehu tijani abul abbas wannan dai an san shi muna ganin su sai shehu tijani raza Allah wa walidi sai mahaifina rahmatullahi ta'ala alai alhaji abdullahi fasha baka asabi ahu bi asabi'i sai ya zo ya haɗa hannunsa da hannaye na haka shine mushabaka ya shigar da yatsunsa cikin yatsuna mahaifina ne wannan shehu ne an ce lamiri yana koya na kusa ma'ana mahaifina ya zo ya haɗa hannayensa da hannuna ko ko shehu tijani radiyallahu anhu ya zo ya haɗa yatsunsa a cikin yatsuna radiyallahu ta'ala an yawwa fasha baka asabi'ahu bi asbi ya zo ya haɗa hannayensa ya shigar da yatsunsa cikin yatsuna wannan ma sirri ne a cikin ɗariƙa akwai namijin da in yi haka da kai ba aka cuta ba in ya shigar da yatsunsa sirrul mushabaka sirrul musafaha sirrul mushabaka sirrul luquma sirrin nazira to wannan su ne mashhurai amma akwai sirrurruka sirrul mujalasa ma duk a cikin mashadi ko din mun gani wa qalali sai ya ce min ikra karanta inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'ubatan ila akiri zuwa ƙarshen wa izan jainakum min ali fir'aun yawa ma'ana za a tserar da su daga jirgin ruwan kasu ji tsoro tun daga tserarwa ta zo duk da su bani isra'ila ali daga fir'aun haka tserar da su to su kuma wayannan ga wani babban fir'aun suna kai shine jirgin ruwa ba a saba shiga ba to za a tserar da su wa izan jainakum min ali fir'aun faqara'atu sai na karanta ilal hizbi har zuwa kan wa izalaku zuwa izu wa qala li sai baban nan na yace mu sami'tu ma qala laka akuka to baban sa ne ashe na ji abin da dan uwanka ya gaya ma Alhaji Abubakar Alhaji Abubakar wa ana azhabu ma aka ila alhijazi lalle zan tafi tare da kai zan raka ka har maka ina nan tare da kai kaga dai yanzu ga abin da ya sami gashi mun zo to ina nan tare da kai har zuwa maka qultu shehu yace sai na ce wala allahu kila abin da yasa babana ya faɗi wannan qaulul akil mazkur dan uwan nan nawa da abin ambato Alhaji Abubakar ya gaya mun lokacin da zan hau jirgin ruwan ya ce mun liya ya galibu alayya zan ya gaya mun ya galibu alayya zanni ya ce mun ni fa ina zato annaka idza ahammaka amru in wani lamari ya taso masa talqawa liduna zaka haɗu da mahaifin mu a hanya kaga kaga walita haka ya gaya mun yace ni fa ina ganin wani abu ya taso ma da ya dame ka za ka ga baban mu a hanya ya san baban nasu ya mutu amma ya san wali ne kudubi babba zaka to kuma gashin shehun ya zo ya haɗu da su din har ma da wanda bai faɗa ba tun da duk inda batu jani yake shehu tijani na nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na nan Shehu Ibrahim sahibul faizati yana nan eh, to, duk inda ake ana nan tare da shi mun gode Allah wallahi lamarin ba wasa bane yan uwa mu rike da kyau mu rike da kyau muna tare da shehu a duk inda muke an ga wannan an ga wannan an ga wannan wai ba sai ka gani ba eh, eh, ai ba sai wani wani mutum ya zo ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wallahi na ga wani mutum dogo fari a damanka na ga wani dogo fari a hagunka ya sai zan lace amma kai baka da imani sai yanzu ko ce kwarai kuwa ma ha? kwarai kuwa so nake in samu wata kafa da zan ma zan cuce ga ya rasulullah yace haba na san ganin irin wayannan abubuwa eh, sai mutum yana da wani shakka dama shakka damu da sai kaga ko ai ta tafiya a duhu yo me za ka gani bare ma arifi me zai gani zai kaga wani abu arifi ne za a gani kai din ne dai duk inda ka kewaya gani din ne dai to za a gani me kake jira ka gani an ga arifi yana gane gane kuma a uzubillah saboda wani sai ai gane gane ne zan zai shehu rabiya barama ya ce shehu rabiya Allah anhu yana mina sai ga wani mutum sudan ya taho a gigice la haula wala quwwata illa billah sai kalli salani kaza kaza shau yace maza ce da ina ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu na daina gani shau yace khair alheri ce kai ya shekal islam aqulu laka ana al'ana sahaba in ce ma yanzu ba na ganin manzo Allah ka ce alheri sai shau radiyallahu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aiki yake da yana renan ka ne amma yanzu tun da ya ga ya yaye ka yanzu ya kyale ka ya tafi wajen wani ya tafi wajen wani wani fara imanin kuma zai je ya tare nansa sha'a idza kana hakaza alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam dare nan ka ake sai an ta amma yanzu ai ta kwaura kama an zayyana za ka Allah kai mana litifi Allah mun tuba Allah kai mana litifi amma kan mutum ya tsaya wai sai ya yi ta wannan gane gane da kaza kaza kaza in sun zo al'alfan da zuwa yawa to kaji satalkawa li da na rahmatullahi ta'ala alai walam nazal ba mu gushe ba bihamdillahi cikin godiyan Allah nasiru muna tafiya fi sihatin a cikin lafiya wa afiyatin da lafiya ne wani amin da ni'ima min Allah daga ubangiji bafiyatin qari wal baharu rahawa teku tana nan ta yi tudu ta yi tudu kamar ta taba sama ba ka ganin komai sai teku malam ba dutse ba gida gaba ba gida baya wannan shine halaka ka san nan da wani abu ya faru ko kafin a zo a cece kuma dai komai ya faru mana teku tana nan tana ta toro ko ta yi tudu mala wal jawu wal baharu rahawa wal jawu sahawu sasannin sama kuma gashi nan ta ruwai dama ba ka ganin komai daga ruwa sai sama idan ka haura kumi afala yanzu na ila libili kaifa kulikat wa ila samai idan mutum ya haura kuma ko ya hau a kori kura ko daf ko wata babban farma abin da zai fara gani sama wa ila sama'i kaifa rufi'at wa ila aljibali in ya dan sako da idan dinansa kuma sai ya ga duwatsu sun zama sa'o'insa sannan sai ya sun kuyo zai ga wa ila al'ardi to hakan ka hau jirgin sama ma taral muzuna wal ajbala kala da giragizan da wai sai ga sun dawo kasanka duk wannan abin da muke gani a sama yanzu kuma yana nan ƙarƙashin kafarka ka san la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim to shi ma jirgin ruwan ka shi ka jirgin ruwan ka malam teku kawai za ka gani ga ita ta haɗu da sama sai sama sai teku sai sama sai teku ba wani abu sai kai da kake haɗa a tsakiya ya jalala ne babba sai sama sai teku to wal jawu sahawa ko yawa ila an alqad kanada har jirgin ruwan mu kanada ta jefar da marasiyaha wato kugiyoyinta kuma bi Las Palmasa a Spain Las Palmas me suke cewa da turanci eh eh Las Palmas eh shine Las Palmas capital ne na Spain ne asimata Isbaniya wato shine capital din Spain shine Isbaniya Spain ba da lodi shamsi bayan rana ta bullo yau sabti rana asabar su sun taso ran laraba ko yanzu kuma sun tsaya ran asabar an yi kwana hudu kenan alhamis juma'a sun taso ran talata ina aika wajen ko yawwa wata kanna fil bakiratul musa waqta zawali ina wa maskuna ga wa fi yawmil arbi'i indan tisafi sun hauran laraba alhamis juma'a asabar kwana uku aka kenan yanzu kwana uku cikakke gashi sun sun zo yawa ba da tulo shamsi yawma sabti samina ashara min shahari sha takwas ga watan shi watan sallah walam nunzil fiha ba mu sauka daga jirgin ba li'anna domin mu ta'arradna mun yi nufi lin nuzul mu sauka fiha a cikin ta fa qala lana sahibu safinati sai captain na jirgin ruwan ya ce mana in aratumul nuzula to fa in kuna so ku sauka fala yashabukum min ad-darahimi kudin ku ba zai bi ku ba ma yazidu alami atu faranka sai sai faranka sai kwabo dari sai wannan dirham dari wato rabin jaka kenan rabin jaka kawai za a ba ku rabin jaka kawai za a ba ku li'annal gasba domin kwace huna a nan Spain kasirun mai yawa ne kun shigo kasar kwace duk abin da kuka sauka da su za a iya kwacewa fataraka nan nuzula bil kulliyati wannan kan shi yafi muka ce to ai saukan ma ba za a yi ba dai akwai kwace kuma ai kanka ma saukan ko ai ba mu sauka ba ma kwata kwata fataraka nan nuzula bil kulliyati wa ba'da salatu zuri bayan sallar azhar zayalataha sai jirgin ruwan mu ta rabu da Spain kuma a safinatu qasidatan kai nufin nahawar darul baiza yanzu kuma ba za ta tsaya ba sai a darul baiza wa ba'da salatu subhi yawm al-ithnain bayan mun yi sallar asuba ta ranar litinin alqaina bi hal marasiya sai muka jefar da kugiyoyin mu fi hana'in cikin wato farin ciki wa surun da farin ciki a darul baiza yanzu sun tashi ran asabar kenan ko bayan azhar to yanzu kuma sun sauka ranar litinin shi ma kwana biyu daga spain daga las palmas zuwa darul baiza kwana biyu aka a cikin ruwa ba ai ka san tafiya ciki wazallan na muka wanzu yawmal isnin ranar litinin din nan na tanazzahu muna shan shakatawa muna kewayawa fiya a cikin wannan gari wata laƙana ba azul ahbabi ba'arun masoya suka haɗu da mu a tijani na tijaniyawa wa akramana suka girmama mu wa min jumlati ikramihi shi wannan mutum ya girmama mu ba tijani ne yana daga jillar girmama mu da yayi an arana balgatan ya nuna mana takalmin nan irin na Maroko wannan takalmi da muke sawa irin takalmin Maroko din nan shi ake su mutan magari suna ce ma balga ba bulga ba da rufa balga da fataha wa a rana balgata ya nuna mana takalmi irin marakishi kanan li shekina katimil auliya takalmin shehu tijani ce radiyallahu anhu maulana abul abbasi shugaban mu wato shehu tijani abul abbasi ahmada bin muhammad tijani wa kudu yadi ya nuna mana rubutun hannun shehu tijani li anna hadha sayyida domin wannan shugaba kama aka barani kamar yadda ya gaya mun bihi an nafsi ga kansa abuhu kana min ashabi sheki babansa yana daga cikin sahabban shehu tijjani alkasatu makusanta wabil asafi sai dai abun bakin ciki lan arbut ismahu wallahi ban haddace sunansa ba ban san ban haddace sunansa ba wasallai na zuhura muka yi sallah azhar fil jami'in lazi banahu a masallacin da as-sultanu abu abdullahi sayyiduna muhammadu محمد الخامس ko محمد الرابع kila محمد الرابع محمد na biyar dai shehu da girmansa ya hadda shi ko Muhammad na biyar ko Muhammad na hudu muka yi sallah azhar a masallacin da Muhammadu baban Abdullahi ya gina shi shugaban kasar Morocco na wannan lokaci Abu Abdullahi Muhammad al-Kamil dai ya haɗu da girman shehu da karɓuwansa a duniya don da aka yi masa ma juyin mulki aka kore shi Madagascar da shehu ya haɗu da cali mai wuyan katako Digol. Digol ya gaya wa shehu abubuwa shehun kuma ya masa ya ga bukata ta biya ya tambayi shehu to me kake so ma shehu ya ce abin da nake so ka ɗauko sharifin can da kuka cire akan mulkinsa kamar da shi gadon mulkinsa. Sha'a ba na wani ba, kai bukata ka shirya ce ba da ita wannan kawai ne kawai ce ai an gama an canja wanda aka ba mulki an mai da Muhammad al-Kamis Muhammad al da haka bai je Maroko ba sai da ya sauka a Dakar yawa shehu godiya kuma ya gaya wa ɗansa shi shi Hassan Sani ba fa wannan bane yanzu ba wai kakan kakan wannan ake magana tukun sannan ga Hassan Sani ban barka da wani uba ba sai Shehu Ibrahim Kaula Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya taba sauka ko a Faransa ne Hassan Sani suna cikin majalisa suna ganawa da shugabannin ƙasa aka ga aka zo a kunnensa aka ce masa ai Shehu Ibrahim ya sauka yace an an dage ganawa sai sai wani lokaci ce lafiya yace a ai babana ne ya sauka kai wani baba ai Shehu Ibrahim kaza sai yanzu sauka wannan ma dai ya fi wannan taron da ake na kasashe ce wallahi an gama babana ya sauka babana ya sauka ita to wannan Hassan Sani kenan baban wannan ba fa to bare wannan shehu kenan radiyallahu ta'ala an to kaga kila wannan muhammadin ko muhammadu na hudu ne ko ko dai muhammadu na biyar din ne kafin wannan ta same shi to wannan masallaci bi darul baiza a wannan gari na darul baiza wa huwa adimu shakali ba irin sa wannan masallaci fil jawdaci cikin kyautacewa wal itiqani da kyautace ginin sa da tsari wal husni da kyau wal ittisa'i da yalwasa wa inda salatul magaribi yayin da sallar magariba ce mana kuma sirna ila zawiya to muka ce to mu tijjana ne muna so a nuna mana inda zawiya take can za mu tafi haka ake so ba tijjani duk inda ya je in lokacin wazifa ta inda lokaci to ya tafi wajen yan uwansa tijjana ya tafi wajen yan kai ya zauna wajen wa'ansu ma bare kuma ma ya zauna wajen makiyansa a'udhu billahi kuma kowa ya hada shehu ibrahim radiyallahu anhu hukuma take saukansa a duk inda ya je yanzu dai mu tsaya mu kalli misira Jamal Abdul Nasir yake saukar gidan gwamnati ba inda zai je sai tare da Jamal Abdul Nasir din nan amma in lokacin wazifa ya zo sai Shehu ya ce zan tafi wazifa masallacin yan uwana sai Shehu Ibrahim ya zo zawiyar Muhammad al-Hafiz ya zo yayi wazifa Sudan hukuma ta take saukar Shehu Abud ya karbi dari a mahallin Shehu shugaban kasar Sudan na wannan lokaci Ja'farin Nameri ya karɓi ɗariƙa ma hannun Shehu Ibrahim. Shugaban amma sai Shehu ya ce zan tafi zawiya mu da sirrin majizu abokina zan je in wazifa a can. Sai Shehu ya taho ƴan sabida cika da mutan gari da gwamnati da waye zikirin juma'a ma tsaye ake ba damar zama. Shirɗin ɗin kamar gaba ɗaya take motsawa. La ilaha illallah, la ilaha illallah ana abu ga shewa abu. to haka ake so ko kana yan gwamnatin ko kana wajen wa inda ka girmama abin da kake kai in ka ba su nasu ku yi duk abin da kuka yi wannan ba laifi amma in lokacin wazifa yayi ko lokacin abu taho wajen yan uwanka ka nuna musu girman yan uwanka ba amma ba ma dan lalacewa ka je ka sauka ma gidan makiyan kuma gidan makiyan yan uwan naka ma gidan makiyan shi to me ka nuna musu hmm? Allah ya sauke to yake nan muka tafi wannan kowa ya koya kowa ya koya yauwa wannan su ne shugabanninmu su wa'in su ne wa'inda ake koyi da su su kajiyan da suka to shi ke wa inda salatul magharibi yayin sallar magariba sirna ila zawiyati sai muka tafi zawiyar tijaniya wa wajadna fi al muqaddam al barakata muka samu muqaddami mai albarka al alima malami al allamata mai yawan sani wannan kadata mai jinjina karatu ya san komai sai ya jinjina za a faɗa alfahamata mai yawan fahimta sadiq almahabbati mai gaskiyar soyayya fi sheki cikin shehu tijani wa ashabi da sahabban shehu tijani inda aka ce ga sahabin shehu tijani ya zo an gama wa ashabi waye wannan mutum sayyidi shine shugabana muhammad bin ali sufi sunansa kenan babba ne a cikin malaman magarib muhammad bin ali sufi وصلينا المغرب مكي صلى المغرب وقرأنا معه الوظيفة وكرنت وظيفة إلى أن صلينا الإشاء هم مكي صلى الإشاء وصرنا نتذاكر في العلم كما سيامك تتونا تكين علمي والطريقة الطريقة إلى أن قال لي حفا سيتيمون صدق المقدم الولي كاي مقدمي ولي الكبير بابا سيدي حسين الإفريني يا إيغاسيا سيدي حسين الإفريني يا إيغاسيا kala sai ji Hussein al-Ifrini ya ce inna Sudan baka fata ma'adinul wilayati gidan walitta kenan ki in kaga baka fata kake wasa da ita gidan walitta kenan bayan da ake nuna a ce baka fata su ne masu tsafi ko masu sha'awaza ko masu kaza ƙarya ne gidan walitta kenan wata ilikal a ja muƙattafan wasa كده حضر الحضرة ما دي حي والحضرة أجمية حضرة ما هي أجمية شكو أنا بعد ما بقى فاتاني بقى فاتاني يفتو to mun ta ce banda banda kabilanci na ce wallahi haka yake a rubuce radiyallahu ta'ala anha wa qad qala li shi sayyidi wa qad qala li sayyidi ahmad sukairija shi dai wannan shehi ya sunansa muhammad bin ali sufi ya ce ga Hussein al-Ifrini ya yi gaskiya ya ce bakar fata ma'adanin walittaka ce ba ana nufin Sudan gari ba ha ana nufin bakaken fata sudu bakaken fata wa qad qala li sayyidi ahmad sukairuja wannan shehi yace kuma sayyidi ahmad sukairuja ya gaya min innaka alimu sudani kai ne malamin bakaken fata duka shehu ya gaya min sukairuja ya gaya wannan ai ya isa suka yi ruja bai ga shehun ba bare a ce saboda ganin idan shehu yake fafadan abubuwa ji abin da ya gaya wannan malami malami ne babba na kasar su ya gaya mu haka wa bitina fiya muka kwana a zawiyar nan wa inda salatu subhi lokacin sallah asuba rakibna fi sayyarati sai muka hau mota kasidina fas muka tafi fas garin shehu tijani wa wasalna ha zahirata yawmus sulasa'i muka isa fas a zahar ranar talata to ran washe aka sauka a darul baida litinin ko aka kwana talata aka hau mota aka iso wa wasanna haza hirata yau musulasa to a rannan aka iso tafiyar da yayi ni ce wannan zanna inda sharifi muka sauka wajen sharifi almunifi madaukaki sayyidi haddu sunansa kenan sayyidi haddu budali aku habibi dan uwan masoyina sayyidi muhammadu budali sai ji Muhammadu Budali a tajiri ɗan kasuwa ɗin nan bi kaulaka a kaula shi ne wanda ya fara buga kashfil ilba shi wannan ɗan kasuwa na kaula to ɗan uwan a wajen ɗan uwansa shi mutumin shehu ne radiyallahu ta'ala to shehu ya sauka wajen ɗan uwansa ya ga ɗan uwan to wannan yawwa wa aqamu ala saqil jidd suka tsaya a bisa kasar maƙyangamar wato ƙoƙari fi ikiramina cikin girmama mu fallan na zalgin dahu ba mu gushe wajen su fi karamatin cikin girmamawa wa giftatin da da kowa yana kwaɗayin ya zama mu wasu rurin da farin ciki ila an hana salatul asr har lokacin sallar asr tai sara ma'ana a kuhu sai dan uwansa ya tafi da mu sayyidi abdul aziz budalib ila zawiyati shekil akbar ya tafi da mu zawiyar shehi babba wal kibritul ahmar farin hankaka ko jazzaiba ko duk wani abu mai girma dai maulana abul abbas ko jaruta din nan wannan abu na ashana din nan ba kowane dutse ake samun sa ba jaruta din nan maulana abul abbas tijani radiyallahu anhu wa sallaina al-asara muka yi sallar al-asar fi zawiyata a zawiyar mazkurata aban fada wa zurna al-qudub al-makatuma muka ziyarci kudubi abun boyewa daraja wal katmal muhammadi cikamako na Muhammadi na walita ta Muhammadiyya al-ma'lumu sananne duk walita da ta faro tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta taho daga sayyidina Abubakar kaza kaza har zuwa ga shine cika makwanta khatimul auliya kenan amma kutubaniyarsa kuma boyayya daraja ce faila wannan ba wanda ya santa ma boyayya ce ba ma'luma ba ce to muka zo Muhammadil ma'luma wa hina dakaltul bulaida masha Allah Allahumma salli ala sayyidina لا دي لا سائق المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك الحمد لله رب العالمين